أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa muna ci gaba da darussanmu da muke yi cikin muqaddima ta adwa'ul bayan wadda ta tattaro wasu ka'idodi masu muhimmanci game da yadda ake tafsirin alkur'ani da alkur'ani mai girma ko ba haka ba to mun tsaya a darasinmu da ya gabata a ƙarshen safha ta wato sha hudu kenan ko a yau za mu tashi a safha ta sha biyar ko ba haka ba to kafin malam ya kawo aya inda Allah ya ce wazkur da mayutula fi buyuti kunna a ƙarshen shafi na sha hudu suratul ahzab aya ta talatin da hudu ana magana ne kan matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam ya ce wa ajma'a jamhuru ulama'il usul jamhurin malaman usul sun yi ijma'i ala anna surata sababi surata sababin zuri sura ta sababin nuzul qat'iyyatu dukhuli shigatta cikin ma'anar aya qat'i ne ba zanni ba kuma ido hankalin ku nan wannan aya ta sabka ne a gidan matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba su ne sanadiyar sabka aya ba to sababin nuzul wanda aya ta sabka kanshi shi qat'iyyu dukhuli ne shi dole sai ya shiga ciki don saboda shi aya ta sauka amma wani wanda ba shi ba shi ne za a yin saɓanin shin ya shiga cikin ƙarƙashin wannan ma'anar ayar ko bai shiga ba amma shi wanda ayar ta sabka akan shi ai babu zancen qat'iyyu dukhul na shi dole sai ya shiga to tunda da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara magana kuma kace ka fidda su kaga wannan ka saba ma ka'ida ma ta wato abin da wanda ya shafi ta hankali kuma da ta usulul fiqh kun gane abin da ake nufi da aiko mallai ya ce fala yasihu ikhrajuha bai inganta ba a fitar da ita bi mukhassisin da wani abu waruwiya sigatu tamrid kai hattara ruwiya siga ce da ke nuna abin da akwai shakka an ce an malikin daga imam malik annaha dhanniyatu dukhul cewa dhanniyatu dukhul ce an gane ko ma'ana shiga wanda ayat ta sauka akan shi zanni ne to wani irin zanni saboda zanni kala biyu ko ba ka bari akwai zanni bi ma'anar yaqin da an ka ce zanna wani lokaci an nufin zato wani lokaci an ka ce zanna ya kini to a sani ba ko da ma an roto ga imam malik ya ce zanni ya tuddukhul shi wani irin zanna ya kini shi ko ba haka ba a wani lokaci an ka ce zanna ana nufin tabbat ba zato irin wannan ba wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim muminai suna zato na ko sun yi ƙini a ta gani inni zonantu an nimu laƙin hisabiya gashi nan ya tabbatar da gashi ma an bashi littafin shi kuma ya zanantu shi na zato na ya kuma zato shi ne wuri na fatan fice ne ƙalar lazi ne zunnuna annahun mulaƙullah zato na su fiye su haɗu da Allah kan min fi'atin ƙalilatin galabat fi'atin kasiratan bai idinillah amma zanne na zakuwa bi ma'ana zato وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين shi yasa akwai littafi sunan shi al'adad ka neme shi al'adad bari yi maka yadda zaka ganewa kalimomi na waɗanda suna bada ma'ana biyu a larabci kishiyar abubuwa ka neme shi ka gan shi ka karanta shi don ka san kalima kaza tana bada ma'ana biyu kaka ta inda ka zo ka caba وروي عن مالك انها ظنيه الدخول اي روايه daga imam malik cewa ظنيه الدخول واليه اشار في مراقي الصعود بقوله kaga nan malai malai yace maraqi saud ya ishara zuwa ga wannan magana wajzum bi idkhali dhawati sababi wajzum ka yanki magana kaifi daya bi idkhali dhawati sababi sababun nuzul in ya inganta wanda akan shi aya ta sabka al-mubashir kenan to dole zai shiga yace warwi anil imami dhannan tusibi warwi kai riwaya ko ba ka nan bari ba anil imami daga imam malik zannan an yi kenan riwaya ta zannu cewa tusibi zaka dace kenan an yi riwaya ga imam malik cewa shi yana ganin zanniyatul dukhul ne to dan imam malik ya saba ma jamhur ai za a dibi karfin dalili ne ko ba haka ba yace to fal haqqu abinda an magana tabbatatta annahunna dakhilatun fil aya sun shiga tare da cewa shi Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti yayi mazhabar da ma fi sani a duniya ita ce malikiya dan Murtaniya ya tashi bayan bayan ya tafi zuwa Saudiya ne daga baya koma sauran mazhabobin ma ya saki kara tantance su amma dai mazhabar da fi sani mazhabar malikiya ce don ita ta shahara dunnan abin nan al-Maghrib kaddiba Tunus kaddibi Afrika ta yamma kaddibi irin su Morocco irin su Andalus Spain mafi yawanci mazhabul maliki tare da riwayatuwar sheke don imam nafi malamin imam malik ne sannan kuma daular umawiyya ana ganin ta ba mazhaban malikiya karfi kwarai da gaske duk da yake ba ana ganin abbasiya ta ba malikiya karfi saboda su suka bashi dama rubuta muwatta malik na fata an fahimce ni ala ayyati hal dai amma kaga malam nan bai dauki ra'ayin shi imam malik ba mun fahimci wannan malam yace wa satara insha Allah satara zaka ga in Allah ya so tahqiqa zalika fi suratul ahzab tabbataccen bayani a cikin suratul ahzab kuna fahimta ta to anan abin da nake so akwai littattafai masu muhimmanci musamman game da asbabun nuzul wani littafi da ake kira al-isti'ab fi bayan al-asbab ba a taba samun musu'a ba wadda ta tattaro asbabun nuzul gwargwado ba zan ce ba duk sun haɗa asbabun nuzul amma mujalladi uku ne kuma kan asbabun nuzul kuma suka yi musu dirasa ta sanad za a duba a gani in ya inganta ko bai inganta ba in an samu sabani kan rawi ga dalilin da sa aka samu sabani kan rawi mun fahimci wannan da kyau to sannan kuma wannan ba zai isa ba sai ka karanta ka'idodin ta'amul da asbabun nuzul domin wani lokaci sai aka fadailu sura wannan bai daga cikin asbabun nuzul wani lokaci sai aka asbabun nuzul sun kai uku ko hudu yana yiwa ɗaya daga ciki shine sababun nuzul kai tsaye ukun yana yiwa suna shiga ƙarƙashin ma'anar aya a yana yiwa abu ɗaya ya faru abu biyu ya faru sai aya ayoyi sun kasafka sun kai bayani kan waɗannan abubuwan gaba ɗaya to babu matsala ayoyin farkon suratun nuru sun yi magana kan zina yadda ake hukuncin zina sun yi magana kan li'ani khalas matsala ta ta samu matsala ta li'ani ta samu ayoyi sun sauka sun yi bayani kansu yana yiwa ɗansu daga nan ana iya samun asbabun nuzulu daban-daban wani abu ya wani wani abu ya faru sai aya ta sabka kan wannan hukunci mun fahimta wannan sababin nuzul kin shi wannan abin da ya faru irin wannan abin ya sake sauka kuma sai a sake sabkar da ayoyin nafsu din ayoyin don akwai malamai da suke gani akwai ta'addudun nuzul sura ta sabka kuma Allah ya sake saukar da ita to wannan an yi sabani kan shi suka ce a'a yana yi wa Allah ya sake saukar da ita don ya ƙara tunatar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimci kenan sai da mutu akwai sababin nuzul guda biyu in mun kaddara ayat ta sabka ne so biyu kuma al'amarin ya faru so biyu ka karanta wannan mawsu'atul isti'ab fi bayan al-asbab na dai kenan saboda kaga asbabun nuzul waɗanda sun ka inganta da su inganta ba don sun tattaro ne daban-daban abu na biyu ba duk abin da sun ka faɗa ba za ka sallama musu amma a muƙaddima sun kawo yadda ake mu'amala kuma ka karanta littattafan ulumul qur'an usulul tafsir afwan da ulumul qur'an ka ga yadda ake mu'amala tsakanin asbabun nuzul musamman wani littafi at-tahrir fi ulumil qur'an na ustadu dr musaidu tayyar musamman dirasatun fi usulit tafsir na ustadu dr kabir yunus kaga yadda ake mu'amala da asbabun nuzul ka'idodin da ake bi wajen mu'amala da su akwai wata majistar da aka rubuta a ƙasar sudan wato a jami'a ta ummu undurman wadda ake cewa undurman a asalinta ummu undurman ne sunan garin amma sai a ce undurman an gane ko an rubuta majistar akan asbabun nusul da sauran littattafai in ban manta ba ɗaya daga cikin malaman yaman rabi'i na garin bin khadi al-madkhali majistarkinsa da ya rubuta a jami'a ta madina ya yi ta ne kan asbabun nusul sai ka hada ka hada wadanka kaga ka'idodin da ake bi wajen yadda ake gane wanga asbabun nuzul sun inganta ba su inganta ba wanne ne sababun nuzul dukkan su shi sababun nuzul ne sun faru sannan ayoyin suka sauka suka bayanin su ko ko guda ne asbabun nuzul sauran yana karkashi ne ko ko ma gudan kawai karkashin ma'ana ayi ke shiga ba sababun nuzul ba ko da inganta yanzu zan baku misali guda biyu kafin mu ci gaba da bayani in ka duba cikin suratul buruj wasu ma'idatul buruj ba ku ba ku an kawo qatil ashabul ukhdud to gana saka asbabun nuzul ba sai a kawo zancin kissa yaro amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam da yawan malamai suka shi ne sababin nuzul ina da ka tsaya kai tunani shike wannan yaro fa yana daga cikin bani isra'ila kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo waka kisa an kai ta kuma idan hankalin ku da kyau wannan abu ne wanda ya faru kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya za a yi zama shi as-sanadiyyar sabkan wasu ma'idatul burush kun gani amma ma'anar wannan tana shiga ƙarƙashin ma'ana akwai alaƙa tsakanin wannan kutila ashabul ukhdud babu da tabbacin shin su ne waɗanda an kai ma ramu ko ko a'a su ma akwai waɗansu kafirai da sun ka taɓa yin ramu wannan hadisin ya dace da shi an kasanya su ƙarƙashin shi mai duwa hankali ka da kyau na biyu kissa ta abraha ko ba ka nan bane ana kawo ta amul fil ba an ce amul fil bane ya zo ya rubuta ka'aba a shekarar da an kafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai a ce asbabun nuzul to wannan lokacin ma annabin ba ba a turo shi zuwa annabi ba ya zan ji zaman tuwa sanadiyar saukar wannan alamtar kai fa alarbuka bi ashabiki shi yasa ba wai da an faɗi magana ba kawai zaka saki wani lokaci da an kon bincika sai a gane a'a wannan kissa ta abraha tana shiga karkashin wannan alamtar kai fa rabbuka bi ashabil fil amma bai ce sababun nuzul ba dan lokacin da aka haifi manzo sai bayan shekara 40 yarzan annabi sannan ba an ka saukar da sura shi ko ga qutila ashabul ukhdud bani isra'ila ne wata al'umma ce da ta rige ta wuce ma'anar ayat tana dacewa amma ba a ce shine sababun nuzul na sabkar wannan ayat don wannan kissa har ta rige ta wuce mun gane da haka abi a hankali amin da haka qat'iyyatud dukhul dole sai ta shiga tunda akan su ne ta sabka in an tabbatar da sababun nuzul kinta ne mubashir akwai littattafai da dama waɗanda suke da alaka da asbabun nuzul amma na baka wannan mausu'a ne saboda in ka same ta ta hutar da kai akwai asbabun nuzul na Imam al-Wahidi akwai asbabun nuzul lubabun duqul fi asbabun nuzul na Imam Suyuti sannan kuma akwai al-ujab fi bayan al-asbab na Ibn Hajar al-Asqalani duk da yake ina ganin cikin suratul Baqara bai kare shi ba Allah ya masa rasuwa ina fata an fahimce ni dan haka wannan mausu'a duk ta tattaro su shi yasa ban kawo maka su ba mun fahimci wannan hau malam ya ce to wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'i na bayani allati tadammanaha aidan wanda wannan littafi ya kumsa kenan an yadhkura wuqu'a shay'i fil qur'an ko an yuzkara wuqu'u shay'i an gane ko za a ambaci wani abu ya faru a cikin alqur'ani thumma yuzkaru fi mahallin akhar sannan wani wuri sai a ambata kaifiyata wuqu'ihi yadda al'amarin ya faru kaga yin an ce abu ya faru abu ne mujmal in ce zahaba muhammadun ilal madinati shi zahaba fi'ili ne amma nan akwai ijmali cikin shi amma in ce zahaba muhammadun ilal madinati rakiban in yi baka larabcin kalarawu ya ce jamal rakiban kaga ya nuna a haye domin ci ta haɓa yana nuna ya tafi ya yi tafi saman jaki saman doki saman ƙasa rarrafe amma in an ka ce ɗauka shi aka yi amma an ka ce rakiban ta nuna muna a haye in muka ce himaran kuma an ƙara taƙayyidi shi yasa fi'ili ya dullu alal itlaq galiban sai an yi taƙayyidin shi da wasu abubuwa mun fahimci wannan to kaifiyatul wuqu'i yaya abin ya faru malam yace ka qaulihi ta'ala kamar faɗa Allah subhanahu wa ta'ala wa idh wa adna musa 40 laylatan idh nan sai ka kaddara uzkur ibnu jarir at-tabari yace wasu malamai sun kace in ka ga idh cikin qur'ani a a ƙara tana an kai wasu malaman larabci asalin magana ta wa adna musa 40 laylatan amma idh kin sun kace ba wani wuri da aka huta wa idh qala rabbuka sun kace kai wa qala rabbuka lil mala'ikati ibn jarir tabar ya ce kai jama'a kai jama'a wadda magana ya kamata a nisance ta ko ma cikin suratul baqara wajen wa qala rabbuka lil malaikati za ka magana a'a shi ifkin nan tana matsayi an shafe wani fi'ili na wanda yake muta'alliqun biha sai ta zama to maf'ulun bihi asalin shi uzkur ne idh wa adna musa 40 minata to dan qur'ani ne sai ce suka kajiya wai wai wai an shahi uskur Allah za a ci ma ya shahi sai mu ce a qur'anin da kai da shi can cikin ta na can cikin shi na aka shahi uskur din wani lokaci aka wuta wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum in baka yarda ba kuma da wanga shikenan sai mu baka lahiya anan wa idh wa adna musa 40 layatan muna da qira'o'i akwai qira'a ta abu amr ibn al-ala da imamu yaqub da imamu abu ja'far an gane ko sun karanta wa idh wa adna musa wa'ada shine yayi alkawari to wa adna waɗansu malamai sun kace fi'ili in ana son a ƙara mishi ƙarfi sai a kashe fa'ala yanzu in nace zahaba ya tafi amma in nace zahaba ma'ana yayi tafiya mai nisa ba'uda yayi nisa ba'ada yayi nisa kwarai kun fahimta sun ka ce saboda alkawalin na Allah ne yana nuna cewa ya kamata a karfafa shi wannan kira'a ta nuna alkawalin yana da karfi waɗansu malamai suka ce a'a wa adina wanka kira'a ta jamhur ba kira'a ta Abu Amr da Yaqub ba da Abu Ja'far wa adina tadullu ala al-mufa'ala Allah yayi alkawali da Annabi Musa ya zo Annabi Musa alkawali da Allah zai zo min at-tarafaini sai ka kuma cikin littafi alƙira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam na doktor Umar Salim Bazmul doktor doktora da ya rubuta ka tattaro waɗanda mas'aloli ko ina inda ya bayani kan aya ka sa alama domin shi akan tsarin magistrate doktora ya tafi kai kuma sai ka diba aya kaza ya kawo ta asufa kaza sai ka rubuta da ka zo tafsiri sai ka diba daidai wannan wurin pat sai ka ɗauko bayanan mun fahimci wannan to nan ina koya muku waye wani littattafai waɗanda ba tafsiri ba su matsaloli suke kawowa kamar irin al'itkan fi ulumil ƙur'an irin al-tahrir fi ulumil ƙur'an ko ba haka ba to su matsalolin su ciro su ake yi sai ka koma yanzu kaka kama wanga doktora ce shi ba ya yi tsarin alƙur'ani ba ne amma sai ka koma cikin fihras aya kaza cikin suratul bakara daidai shafi kaza ne ya kawo ta yana yiwa ta bakara sai ya kawo ta a shafi na biyar amma ta misali suratul a'raf sai ka shafi na ɗari biyu kenan kaga akwai nisa tsakankanin su to kenan in tsarin majistar ne ko doktora fihras kake dibawa ko wace aya sai ka dibi a safa kaza ya kawo ta sai ka samu kalamin rasas daidai wannan aya sai ka rubuta littafi kaza safa ta kaza da ka tashi muraja abu da ka duba duka gasu cikin minti 30 awa ɗaya duk ka tattaro masadir gaban ka in ba haka ba sai ka sha wahala wannan hanya ta wani sirri da ba ku amma ba na tsibbu ba mun fahimci wannan kenan da ya kira'a ta wa'ada ko mu ce saboda alƙawalin yana da ƙarfi ko mu ce saboda Allah ya alƙawli annabi Musa annabi Musa ya karba kira akwai min al-mufa'ala ala babiha ita ko qira'a ta wa'ada tana nuna Allah ya alƙawli don Allah zai ibtida'in alƙawli to wa idh wa'adna Musa ko wa'adna Musa 40 laytan mun yi alƙawli da Musa kwana 40 ba a ce 40 yawman ba alhali kuma azumi ne an ka ce annabi Musa yayi riwayoyin da suke kawo wa duk da yake ba nasu bane karara an gane ko to azumi kuma ai da rana ake yin shi to me yasa bai ce 40 na haram ba saboda larabawa suna lissafi ne da mi da dare shi kuma alkur'ani nan yana magana ne da larabawan su da ya sauka da yaren su da an ka ce lailatan saboda shi yinin tare da dare yake domin sai an hada shi ake azumi na fata an fahimci ni sai yasa ce lailatan don haka a musulunci dare yana fara wato yini na fara da mi da dare da rana ta fadi dare ya shigo yanzu nan zaba da muke yanzu wani wani wani yini muke an yanzu laraba muke talata ta riga ta wuce shi yasa ranar alhamis mai ake kiranta daren juma'a ma'ana dare ne na juma'a juma'a ta shigo ya za ka yi ka gane wannan barin dan baka da misali idan aka ce an ga watan ramadan a yau da daddare mi za mu yi za mu yi sallar mi sallar tarawihi mun ɗauki azumi kina azumi ya shigo idan an ka ce ranar 29 an ga wata muna yin tarawihi ba mu yi ramadan ya wuce don ka gane shi yasa in matakka ta haihu bayan sallar magriba to yinin nan ya riga ya wuce ku masu lissafi sai dai shan ana lissafawa da yinin da aka haife shi ko ba a lissafawa nan ne sabani malikiya sun tafi cewa ba a lissafawa da wannan yinin sun ka ce yau masabihi banda wannan yinin shi yasa suka ce an ka haifi mutum misali yanzu in mun ce yau laraba kenan sai wata laraba ta dawo su ko sun ka ce yau masabihi in ji yau ibnu usaymi da ce kai ranar nan da an ka haife shi tana ciki don saboda a lokacin ya shigo duniya kenan dole sai an lissafa da ita shi yasa hadisi gudana wajen sabani wajen fasara da an kai sabani amma ban cewa dole sai ka dauke na wani ka dauki wanda ka ga dama don wani yana jina a ce ɗauki kaza ya ce shi bai yadda ba to zaɓi wanda ta yi ba ko ba haka ba Allah ya kyauta Allah ce to wa idwa adna Musa 40 laila lokacin da muka yi alkawali kenan uzkur idwa adna Musa 40 laila a larabce lokacin da muka yi alkawali da annabi Musa 40 lailatan dare 40 thumma takhassumul ijla sai kuka riki ku ahlul kitabi al ijla na ana magana ne da iyayensu ba su din ba domin waɗanda suka riki dan maraki abin bauta ba su ne yahudawan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba intabihu shi yasa kadiba cikin al-iklil fi istinbat tanzil imam suyuti da yazo karkashin waɗannan ayoyi yace akwai waɗanda suka fitar da aqida ta kafirci karkashin waɗannan ayoyi wa idh najaynakum min ali fir'auna sai sun ka fitar da aqida ta at-tanasukh suka ce aqida ta at-tanasukh asalin an-nasakh shine abu yana nan sai a rubuta irin sa tamkarsa an-nasakh kuma akwai a ilimin likitanci a yanzu a duniya akwai abin da suke kira clonage shine a ɗibi wani yanki na jikin wata halitta sai a fitar da wata kala irinta yanzu tura suna irin wannan aiki idan suka ɗibi tsokakka akwai wani sinadari wanda za su yi sai su yi amfani da shi sai ta koma kama cikin maniyi sai a fitar da mutum irin katamkarka clonage suke kiran shi to ku yi hatara yanzu su kansu turawa wasu musu yadda da wannan ba ala ayyati hal to nan at-tanasuh akwai na falasifa su kuma banda annasku cikin ulumul qur'ani da ilmul tafsir akwai annasku wajen falasifa shine rayuwar wani ta tashi daga wani ta je zuwa ga wani sai suka ce Allah ce wa idh najaynakum min ali fir'auna suka ce rayukan waɗancan na zamanin annabi Musa su ne suka taso suka zo zuwa ga jikokin su kaga da ayi qur'ani da a fitar da kafirci tunda Allah ce idh najaynakum an ka ce musu a'a nan iyayensu ake nufi domin da Allah bai tseratar da iyayensu ba su da ba za su yi ta ba ai wa idh najjayna aba'akum ka koma cikin al-ikril fi istinbat tanzil karkashin wannan aya kaga wannan bayani sai da fitar da istinbat ya kai kusan 400 a cikin Qur'ani al-ikril fi istinbat tanzil ka neme shi tahqiq da kuma inda an kai tahqiqin asarkin da ya kawo ka huta duk in kana tafsiri sai ka dan kalli kadiba da ka cimma wata aya inda istinbati sai ka debo in ka gada maka ce imamu suyuɗi ya ce in ka gada ma kuma ka ɓoyi sai da an ka gane nan da kaka kala kun san wani in yaga magana da fa'ida bai so shi hudu mallamin da ya hudu ta saboda ya haso a danganta ta zuwa gare shi ko da aka gane ga inda ya kaɗe mota almuhimmu shi ya mutu ya ce to alhamdulillah dama ban so a gane Allah ya kyauta to sun matakhassumul ijla nan iyayensu ake nufi ba na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ثم تخصم الإجل من بعده سيكون كريكي الإجل دم مريكي من بعده باين شي سورة البقرة آية 51 an gane ko to anan kafin mu tafi duk cikin Qur'ani babu inda Allah ya faɗi maf'ulun bihi na ittakhasum na wajen wannan kissa ta bani Isra'ila inda sun karki dan mariki abin bauta ba a kawo shi ilahan ba asalin sa kuma summa takhassumul ijla ilahan min ba'dihi saboda bai cancanci ba Allah ya kira shi abin bauta واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له هو بيتي إلها ina fata an fahimci ba bai kira shi ilaha ba dan la yastahiq an yuzkar la yastahiq an yuzkar an yakuna ilaha mun fahimci wannan ko mm eh malan yace to fa innahu yadda sha'anin shike lam yubayyin Allah bai bayyana ba ko kuna a nan kenan a cikin suratul baqara ke nufi kayfiyatul wa'di biha yaya an kai alƙawari da ita hal kanat mujtami'atan shin wai gaba ɗaya na dunkule aw mufarraqatan koko an rarraba su walakinahu sai da shi bayyana hafil a'raf Allah ya bayyana bi qawlihi wa wa'adna Musa 30 laylatan mun ci akwai wa'adna ko kenan kira'o'i ne guda biyu ai hattara bil maddi kenan da abin nan wa wa'adna Musa 30 laylatan ko wa'adna ووعدنا موسى 30 ليله وعدنا قراءه الجمهور وعدنا كما ابو عمرو منكتي ده يعقوب ده كما ابو جعفر انتبهوا ووعدنا موسى 30 ليله من القول ده موسى دري 30 واتممناها بعشر سي منكتي كاسو ده 10 فتم ميقات ربه 40 ليله سي يتكا القولين حدوا ده موسى ده ubangijinsa 40 lailan kwana 40 kaga ashe sai an muka nuna 30 ne sannan aka kara goma ko suka ce azumi ne aka ce yayi bayan yayi kwana 30 zai hadu da Allah ya wanke bakinsa sannan da yaje Allah ce ka dawo ai wannan warin bakin ina sun shige ƙara kwana goma wannan kissoshi ne ba mu da tabbacin su ba za mu iya ƙaryata su ba kai tsaye ba za mu iya gaskata su ba dalili kuma na ba za mu iya gaskata su ba saboda babu nasu sarihi mu dai wanda mun cimma ba dalilin ba za mu karyata su ba littafin ahli kitabi za su faɗe su ba mu sani ba yana daga cikin abin da ba su canza ba ko yana daga cikin abin da sun ka canza kaka kai kanka cikin matsala kakka ce eh sai kana da dalili kakka ce a'a sai kana da dalili mun fahimci wannan tunda ba komai ne sun ka canza ba yuharrifuna al-kalima an mawdihi Allah ce suna caccanza wasu wurare wanda surare suna su canza su ba don haka ai hatara dalibai fa tau nan za mu ƙara wurin wani abu da ya ce fatan mabi ƙatu rabbihi arba'ina laila a gurguje saboda wani bi akwai matsalolin da suke bijirowa shine cewa da ya ce wa atmamna ha bi ashirin talatin ga goma nawa kenan to mi a bukata sai an ce fatan mabi ƙatu rabbihi arba'ina laila ai ba a bukata amma akwai abin da kira at-ta'kid karfafar da magana saboda kaka sa tsammanin 39 da rabi na a nuna maka na 40 cicif tilka asharatun kamila ai an ce ashara yace fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj sai ce mi wa sab'atin idza raja'tum uku ga bakwai nawa yace tilka asharatun sai kara maka kamila cicif ka gani ka koma cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwatu har muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi ka gani sannan mas'ala ce wadda ana iya fitar da mas'ala fiye da dubu cikin ta at-ta'sis wa at-ta'kid ka riki at-ta'sis shine assasawa kamar wata ma'anar magana ce sabuwa at-ta'kid karfafawa a cikin nahawu akwai shi a cikin balaga akwai shi a cikin qur'ani akwai shi a cikin hadisi akwai shi mas'ala fiye da dubu ya za a fitar da su duk maganar da ta maimaitu shin ta'sisi na ko ta'kidi na fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban ta'sisi na ko ta'kidi wasu kace ta'kidi na tun ta farko duk wadancan karfafa ta sun kai wasu kace a a ba ta'kidi na ba ta'sisi na tunda wata magana za a faɗa to fabi ayi ala wannan ni'imar ita ce ake magana kanta to cikin qur'ani guda nawa akwai to kaga wanga shi ma fatamma miqatu rabbihi 40 laila ta'kidi na ina fata an fahimci cikin fiqhu mutumin da ya ce wa ta shi na sake ki na sake ki na sake ki shin saki ɗaya ne ko uku ta asisi na ko ta akidi au na bari bakin nan sauran bayani ku can ku karasa ala ayyati hal malam yace to wa min ba na ci kuma mutum yace suka mata sai saki uku ba tau wa min amthilatihi na daga cikin misalan sa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa aghraqna ala fir'auna ko ba haka ba muka nutsar da mutanen fir'auna wa antum tanzurun kuna kallo ina fata an fahimci ni wa antum tanzurun kuna kallo nan sai kai hattara kalima ta al wani lokaci ana cewa ahlu ana cewa alu menene bambancin su wadansu malaman sarf sun kace asalin su duk kalma guda ce da al ahlu da al alu na asalin shi ahlu na sai an kamar da alhamza ta koma alu dama kusa da juna suke alhamza tana nan aqsal halqi an gane ko nan kuma ita ko da wato alhamza tana kasa kwarai ha'un ita ke bi mata aqsal halq kenan alu ahlu sai an kai tasirin ta kawai waɗansu malamai suka ce a'a kowanne daga cinsu asalinsa daban alu daban da balaro suna ce alu suna cewa ahalu sai dai kalima ta ahalu ana amfani da ita da iyalin gidanka ko kuma waɗanda sun ka shafi wani aiki ko wata sana'a ahalul ilmi ba a ce ahalul ilmi ahalul tijarati ba a ce ahalul tijarati kenan ita kalima ta al'ahalu ko ne zamanto iyalinka ko kuma waɗanda wani aiki ya haɗa su ita ko kalima ta alu tana ɗaukar iyalin gidanka ‘yan uwanka ƙarabatuka ina fata an fahimce ni ko kuma tana nufin a'a al'ummarka gaba ɗaya ina fata an fahimce ni shi yasa an ka zo cikin kocin kawa'idi an ka ce alun nabi sai a ce ali aliyu da ali aqilu da ali abbas ko ba haka ba amma zance mafi inganci su ne magoya baya ka koma cikin jala'ul afham na ibnul qayyim ka diba lokacin da kawo abin nan salatin manzo sallallahu alaihi wa sallam a nan zai yi tafsirin wannan kalima din sannan sha'ir ya ce alun nabi humu atba'u millatihi sallallahu alaihi wa sallam min al-aajimi was-sudani wal-arabi law lam yakun aluhu illa qarabatuhu salla al-musalli ala taqi abi lahab alu fir'auna na ba ana nufin yan uwansa na jini ba a'a alu fir'auna na ana nufin magoya bayansa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab na fatan fijin kuma za ka yi taksisin matarsa don ta yi imani wa zaraba Allah masala lillazi na amanu ra'ata fir'au mun fahimci wanda ke ko to na dai kawo shi ne saboda mu fahimci mas'alar kin kuma nan da yace wa antum tanzuruna kuna kallo suna kallo yadda an ka nutsar da fir'auna amma can su kuma sai Allah ce fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzuruna to nan sai kai hattara wa antum tanzuruna ya zamu yi da wannan tsawa ta kama suna kallon juna sai malamai suka ce sashensu Allah ya riga karɓar rayuwar shi kenan sashe na faduwa sashe na kallo har suka ƙari wasu kuma suka ce a'a rugujewat suna kallon juna ne tsawa ta kama su sai suka yi mutuwar kasku fab aka faɗi wa an tuntun duru na fata an fahimci mu domin in su suke kallon juna akwai matsala amma in suna kallon halakar da fir'auna nan babu matsala babu iskali ka koma cikin tafsiri na ibnu jarir da tabari da sauran tafsiri kaga wannan magana wajen can bani isra'ila ba nan ba malam yace fa innahu yadda al'amari yake bayyana kaifiyata ighraqihi lahum Allah ya bayyana yadda ya nutsar da su fi mawadi'a a cikin waɗansu wurare ukhar daban ka qaulihi anidrib bi asakal bahar sai da an kama annabi Musa wahayi cewa ya bugi doki sandarsa ya bugi teku fanfalaka asalin falaka shine abin da ya tsage sai an ka ce in falaka kenan ya tsage da kansa talaka ya saki abu in talaka kamar ya tafi da kansa domin nunun da alif suna mai da fi'ili ya zama tun lazimi ba muta'addi ba fam falaka sai ya tsage an gane ko sannan fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa an kace kuma ya yanka musu hanya ko ya musu hanya tariqan hanya fil bahri a cikin teku yabasan wanda take busassa kaga waɗannan ayoyin sai suka bayyana cewa na farko ya an ka nutsar da fir'auna sai da an ka tseratar da su bayan an tseratar da su ina fatan kun fahimce ni sai da aka umarci annabi Musa ya bugi sanda ya dauki sanda sai bugi teku tar rabu biyu hanya kuma ai an ce teku na ana sa tsammani akwai mi akwai dan yiko to tariqan fil bahr ya basan kuma nan ta nuna cewa hanyar bushewa ta yi gaba ɗaya kwata kwata sannan kuma Allah ya nuna cewa a bar tekun tsaya ba wai an ce ya buga ba ta haɗi don tana iya haɗiya sannan ta zo ta shanye fir'auna a'a sai Allah ce watrukil bahara rahawa ka bar shi nan warshe ina fata mu ni sauran ba naka nan sannan kuma sai ta nuna ga yadda an kai sai da fir'auna ya shigo hatta idza adrakahu al-gharq kaga yadda an kai dan haka in ka ji qur'ani ya faɗi wani abu to ka nemi ya kai fiye shi take akwai ayoyi sai kai tafsirul qur'ani bil qur'ani ba sai ka je ka dauko ni tafsiri ina fata an fahimci mun fahimci wannan kayfiyatul ashiya ko kayfiyatul wuqul ashiya malam ya ce to wa min hadhal qabil a suratu taha wacce aya take wa aya ta 77 wa min hadhal qabil yana daga cikin nau'in irin wannan an yuzkara wuqu'a amrin ahwadi abkuwa wani umurni min ghairi ta'arrudin ila kaunihi waqa'a awwalan min ghairi ta'arrudin ba tare da an gitta ba an yi bayani nan ake nufi ila kaunihi waqa'a awwalan bi tanjizin aw ta'liqin ba tare da annushin wannan abu ya aku ba bi tanjizin tanjiz shine abin da yake ya abku yanzu yanzu najaza abin da ya tabbata au ta'liqin ko ko an ratayar da shi har zuwa gaba ma'ana shin yanzu ya abku shine tanjizin au ta'liq ko ko an ratayar da shi kamar da malaman zauri suke cewa ratayawa ma'ana har sai zuwa gaba malam ce sun mai yubayyin da zalika fi mawdu'in akhar sai ya bayyana wannan a wannan wurin sai nuna maka a'a abin nan ba lokacin da an ka ce ba ya faru ko ko wannan lokacin ne ya faru malam yace wa misaluhu qawluhu ta'ala misalin irin wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam lokacin da mun ka ce mala'iku su ma annabi adam sujada ko ba haka ba al-baqara aya ta 34 فإنه لم يبين هنا هل ذلك الأمر بالسجود وقع أولا بتنجيز أو تعليق قرآني ببين بقى تكين بقرة شن وي أبن يافاروني تاكي شيني بتنجيز طلاق التنجيز أنغاري كوكو طلاق التعليق إن كديبة تنفجو يعني أنت تنجيز سكي لا يزيزو تعليقي وانا أنك جنكرتا وبا هكذا نبالي يتي وقد بين في الحجر ألا يا بين أتكين سورة الحجر وصاد ذكي سورة صاد annahu waka a awwalan mu'allaqan cewa wannan umarnin da Allah ya basuwa mu'allaqan rataye shi ke ba kai tsaye bane qala fil hijri Allah ya ce a cikin suratul hijr wa id qala rabbuka lil mala'ikati lokacin da ubangijin ka ya ce ma mala'iku innini khaliqun basharan zan halicci dan adam min salsalin daga ƙasa wadda take ta bushe tana kuka kamar kasko salsala salsalatul jarasi an gane ko min hama'in daga wato yumbu tabo an gane ko tabo ko mu ce laka hama ko ba haka ba masnun wanda yake ta canza tana wari inji malam bai to dama duk abin da jama'a dole shi wari ko ba haka nan bane daga sana ne sun kace daga nan an ka samu sana shine sinin abinda shekaru da dama sun koce kanshi shi yasa an kace masnun domin duk abin da ya jima ai zai ta gayyara haka dai malamai sun kace to sai Allah ce to fa idza sawaituhu idan na daidaita shi nan dai ne ta wato gangar jikin kenan wa nafakhtu fihi sai ne busa mishi min ruhi min ibtida'iyya ba tab'idiyya ba shi yasa ne in baka yi anniya ba min tana daukar ma'ana fiye da goma kiristoci ce ko to kai kajiya ku da kun ka ce Yesu almasihu ba Allah bane Allah ce wa nafakhtu fihi sai ni busa mishi min ruhi daga ruhi na shi kenan wa ruhun minhu wajen annabi isa suka ce to kaga ruhi ne minhu da kaga ruhin Allah ne ashe sashen Allah to dan shi ko annabi adamu da Allah ya ce fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi nan me yasa ba koyar da cewa shi ko annabi adamu shi ma ruhi ne ba na Allah ba shi ma ba Allah bane kaga a kiristanci an yarda cewa Yesu almasihu yana da mahaifiya bai da mahaifi Allah ne amma annabi Adamu an yarda bai da mahaifi bai da mahaifi amma ba yarda Allah bane wai bi zai a kira shi Allah cikin su ka gani in kun ce can wa ruhun minhu innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kun ce ruhi ne daga Allah to shi kuna Allah ya ce ma annabi Adamu fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi nan me yasa ba ku ce tabi'idiyya bace wagga min libtida'il gaya ce ai ruhun mubtada'un minni wanda daga waje na ne zan turo shi baka karanta larabcin baka san shi sai ai wasa da hankalinka sai ka koma cikin ma'anin huruful ma'ani da tafan da suka bayani kan huruful ma'ani an gane ko to fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin sai ku fadi kuna masa sujada an gane ko kenan kaga wannan ya nuna cewa bar ba mu kai wancan ayat wa qala fi surati sad Allah ya ce a cikin suratu sad iz qala rabbuka lil malaikati indi khaliqun basharan min tin lokacin da ubangijin ka ya ce ma mala'iku ni mai halitta ne khaliqun nan yana da tanwini ya nuna zuwa gaba ba ai ba inni ja'ilun fil ardi khalifa nuna ba ai ba tanwinin shi an gane ko inni khaliqun ni zan halitti basharan dan adam min tinin daga kasa tabo ko cabo fa'iza sawaituhu lokacin da ko laka fa'iza sawaituhu lokacin da daidaitar da jikinsa wanda faktu fihi min ruhi na busa masa rai da wanda yake daga waje na faqa'u lahu sajidin ku yi masa sujada mun fahimci wannan to madalla kaga wannan kissa ce take nuna cewa ashe lokacin da Allah ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam kafin a halicci annabi adam an yi musu wannan umarni wanda bai hana bayan an halicce shi a sake musu wannan umarni mun fahimta To, kafin mu je gaba akwai matsala guda da ya kamata mu ƙara ko biyu ƙarƙashin wannan kissa ɗin. Kenan duk in ka ji ƙur'ani ya ce abu ya faru, ka yi ƙoƙari ka sanya akwai ayat ta nuna kai tsaye na farko ko zuwa gaba na faru. Domin wannan zai taimaka maka wajen bayanin alƙur'ani. Abin da nake son na ƙara shine cewa in ka ji kalma ta al'insani ta zo cikin alƙur'ani wani lokacin tana nufin annabi Adamu shi kaɗai. wani lokaci tana nufin banda annabi adam wani lokacin kuma tana nufin dukkan yan adam wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat da annabi adam da hawwa'u da isa da kowa shiga ciki amma da Allah ya ce walaqad khalaqna al insana min sulalatin min tin mun halice dan adam daga sulalatin min tin ta tattallaka annabi adam aka rihiro shi kadai an kantar laka ko aka rambari wa khalaqa minha zawjaha nan zawjaha khalaqa minha zawjaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida annabi adam wa khalaqa minha zawjaha zawjaha na hawa wace nufi akwai lokacin da aka ce al-insan annabi adam bai shiga ciki ko ba haka ba inna khalaqna al-insana min nutfatin mu halice dan adam daga digon mani annabi adam da digon mani an kashe shi hawa da digon mani an kalice ta isa da digon mani an kalice shi to shi saka kalli abin nan to in ka ji qur'ani ya ce ya halice dan adam daga laka yana nufin annabi adam ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin nan yana nufin abakum aslakum min turab kun fahimci wannan shi yasa kuma dan adam din in yace khalaqal insana min alaq ya halicci dan adam daga ni daga jini kuma ne lokaci sai ce ya halicci dan adam daga abin gama ni inna khalaqnal insana min nutfatin wani lokaci ya ce ya halicci dan adam daga ƙasa min turab to duka wannan atwar ne ake hankalta ba asalin dan adam daga ƙasa annabi adam mani ko jini ko tsoka wannan halin da dan adam ya kasance a kansu ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر شساتي ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا طورا بعد طور من التراب إلى النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى kan wani kama shi wahayi to cikin Qur'ani na an ce kaza an ce kaza kun fahimta shi yasa kristoci za ku ga suna kokarin ce muku to ai Yesu almasihu cikin Qur'ani an ce wani rububi shi ba dan wutar jahannama na da Allah ya ce idh qala Allah ya Isa inni mutawfika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah kana rike da Qur'ani ce kaka ce musu eh haka ne wannan aya tana cikin alqur'ani wa ja'ilul ladina tabauka allati waɗanda suka bi Yesu almasihu aka sai a ce musu to waɗanda sun ka bi Yesu almasihu mu ku bari mu baku wata aya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai zo ba to Yesu almasihu za a bi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba za a bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me dalilin mu وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين shi yesu almasihu ya ce in ya zo ku bi shi ba ku bi shi ba to don haka ku ba ku daga cikin waɗanda suka bi su almasihu mun gane da kyau ku tashi tsaye fa ana biye da mu amin amin kawo bari mu bar wannan sai mu je zuwa ga mas'ala ta gaba saboda lokaci yana kokarin hararen mu samu mu ga abin da za mu karawa malam ya ce to min anwa'il bayan yana daga cikin nau'i na bayani al-mazkura wanda an ka ambata fihi a cikin wani littafi an ya qa'a talabul amri talabul li amri wato a nemi faruwar wani al'amari neman wani al'amari wa yubayyin fi mawdu'in akhar al-maqsud min dhalika al-amr al-matlub sai a bayyana me ake nuhi da wannan abin da an ka nema wa misaluhu qawluhu ta'ala fil an'am shi ne fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu sun ce laula unzila alaihi malak me yasa ba a saukar mishi da mala'iki ba Allah ce walau anzalna malakan da mun saukar da mala'iki la qudiya al-amr da al'amari ya kare don mala'iki ba ba irin dan adam na ba eh mu muna muka dan adam irin ka dan adam Allah ya bar dan adam ya maka wa'azi don saboda ba a ci da sadda kai ba to jandarma ma in shina rike da bindiga kaga a ce wi wi wi to karya ta ba gaskiya na ba Allah bai son a ce an ci da dan adam don mala'iki ka san in kaga bayyana gare ka dole na ko baka imani baka ce ka imani al imanu litirari Allah bai son shi Allah imani ikhtiyari yake su babu sanda ba duka ba takobi ba bindiga ba makamin nukiliya ba komi ka yadda ka yadda amma imani litirari wannan munafinci ne shi yasa sai Allah bai turo mala'iku ba don mala'iki in kai mishi walakanci zai buge ka kawo oh sai Allah ce to na qudiyal amru da al'amari ya kare domin ɗabi'an mala'iku ba ɗaya ce da tamu shi yasa duk inda ka ji za a harkar da al'umma sai ka ji an tura mala'iku saboda lokaci ba a buƙatar gyara a ba a buƙatar gyara mallam inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka ya ibrahim wa a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim azabun ghairu mardud ai kamar soja na da sauran jami'an tsaro in kaga an sa polis cikin harka ko mu ce dan sanda ko kaga an sa jandarma ko mobile ko kaga an sa guard ko ba haka ba da immigration da duwan duk harka ce wadda ana bukatar gyara amma da kaji an ce soja ya hito to nan ba a bukatar gyara sai dai a mutu ko ba gane ba saboda su waɗancan suna da alaka da bincike da wani shari'a da wani abu jandarma na bukatar wani polis ko ne bincike ko ai an shi soja da an ce ya hito dama abu bina an ka koya mai ya kashe a kashe shi bas shi yasa da kaji an ce an ce sojoji su hito to lokacin nan magana ta rage ta kare ba magancin gyara siyasa ta kare wani anketa duk ya kare yanzu wuta ta za a basuwa na fata an fahimci duk harka ana su sulhu to ba a yarda soja ya hito mun fahimci wannan da kyau to da haka don harka in kaji mala'iki ya zo to karya ta kari annabawa da ake turo a bar su mutane saboda mai niyyar imani ya bi su don Allah ya bi su kuma shi yasa Allah bai cika ba annabawa mulki ba da kuɗi kaga annabi Sulaiman an bashi mulki to aljannu ko ba don Allah ba su da saboda mulkin da Allah bashi ko ba ka nan bane sai Allah bai ba annabawa kuɗi kuma kowai ba su mulki ko masu da'awa ma galibi tun farkon da'awa ba ba ba su kuɗi ba ba su mulki saboda ni saboda munafakai za su bi su in kana da kuɗi ai dole na abin duka hodiya ce gaskiya ne ko ba haka nan bane man kana yamliku dirhamain ta'allamat shafatahu anwa al-kalam fa qala inji abul aina wa taqaddama al-fusaha fastama'u lahu wa ra'aytahu bayna al-wara mukhtala لولا دراهمه التي في كيسه لرأيته شر البرية حالا إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا وإذا الفقير أصاب قالوا لم تصب وكذبت يا هذا وقلت ضلالا إن الدراهم في المواطن كلها تكسر الرجال مهابة وجلالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا don haka ai hattara munafunci in kana da mulki ko kuɗi munafukai za su kewaye ka shi yasa in bai mulki bai yi hattara ba mai kuɗi bai yi hattara ba mafi yawancin waɗanda ke tare da shi kan matan shi kan iyan shi kan ƴan uwan shi kan duk mafi yawancin jama'a in ka duba duk mafi yawancin su munafukai da waya ka samu wanda ke zama da shi saboda Allah amma sai Allah ya bar masu da'awa da masu kuɗi ba su da wasu mahaukatan kuɗi ba su da mulki ba su dole a yi don saboda bi saboda aga wa zai bi Allah don Allah bas sai daga bayan Allah gana wasu ya ba su to sai mu je gaba ko Allah ya ce to fa innahu bayyana fil furqan Allah ya bayyana a cikin suratul furqan anna muradahum bil malik abinda suke nufi da malaika al muqtarah inzaluhu wanda suke son a saukar da shi an yakuna nadhiran akhar ma'ahu sallallahu alaihi wasallam da zamanto yana gargadi ne tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam wa zalika fi qawlihi ta'ala wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am sun ce me yasa me wannan manzo yana cin abinci wa yamshi fil aswaq yana tafiya a kasuwa laula unzila ilaihi malakun yasa ba a saukar da mala'iki zuwa gare shi ba fa yakuna ma'ahu nadira ya zama to yana tafiya tare da shi yana gargadi ina fata mun kenan nan sai suka nuna ga irin mala'ikin da suke nufi ina fata mun fice amma kuma wannan talab da malam ya kawo ɗaya ne daga cikin talabatin su wani lokacin sun fi son ba shi manzon ba kai ya zo Allah ya turo mala'ika ina fata an fahimce ni zalla mala'iku ne kamata su zo ba talab guda bane mun fahimci wannan shi wannan ɗaya ne daga cikin talabakin da sun kai laula unzila alaihi malak ko ba karan bane amma kuma nan fa yakuna ma'ahu nadira bayan wannan kuma lokacin suna son ma mala'iku su sabkadin ba ba mutane da Allah kamata ya turo ba ina fata an fahimce shi yasa suke roƙo kamar a turo mala'iku ba dan adam ba lausha a rabbuna la anzala mala'ika da Allah yana so da mala'iku ne zai turo ina fata an fahimce ba wai dan adam ba tunda su a ganin su Allah bai turo wa dan adam mun fahimci wannan shi yasa Allah ya ce qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi sai zan to anan wagga magana ta malam akwai ta amma ba wai talab guda bane su kai suna wani lokacin suna roƙon ne ba a kama mala'iku ba zan ta ma a turo dan adam mun fahimci wannan ko shi yasa Allah ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wa la labasna alaihim ma yalbisuna to mun je zuwa ga yalla mas'ala ta karshe da ke tana da tsawo ga mas'ala sai sati zuwa amma dai mu dan taba cikin ta malam yace wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'i na bayani allati tadammanaha aidan wadda kuma wannan littafi ya kumshe ta na adwa'ul bayan an yuzkura am an yuzkara amrun fi mawdi'in a ambaci wani abu a cikin wani wuri thumma yuzkar fi mawdi'in akhar shay'un yata'allaqu bi dhalika al-amr sai a faɗi wani abu wanda yake da alaka da shi kenan nan kadiba cikin qur'ani in ka ji an faɗi wani abu za a iya faɗin wani abu wanda yake da alaka da shi wannan shine ke koya maka tafsirul qur'ani bil qur'an alaƙa tsakanin wani abu da wani abu ko ta fuskar yace ka an yuzkar lahu sababun a faɗan mishi sababi ko illa ko dalili mun ji ko aw maf'ulun maf'ulun bihi kenan ko a shafi mai maf'ulun bihi sai a je can wani a faɗe shi aw zarfu makanin ko ko a faɗi zarfu makan an faɗi abu ya faru amma ba faɗi a ina bane aw zarfu zaman ko kuma zarfu zaman ba a faɗi lokacinsa ba amma daga baya sai a faɗi lokacinsa aw muta'alliqun kai ko ba lace ko a wani abu ne wani abu ne misali kamar aljar wal juru shi dai a faɗi wani abu da yake da alaka da shi to wannan kaga yana bude maka yadda zaka iya tafsirin alqur'ani da alqur'ani malace fa misalu dhikru sababihi to ga misalin zikirin sababi an hadi abu amma ba hadi sababin sa ba fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala thumma qasat qulubukum zukatanku sun kekeshe ya ku ahlul kitab wanga kasat in ji malaman sarfu sun ka ce an shahe lamun ɗin shi domin asalin shi ƙasa ya ƙusu kenan kasawa ne asalin shi kasawa ya kasu sai an ka ce kasat kaga wawun taɓaci sai ka ce fa'at wawun kasa ba ina alif din asalin alif din wawunta kasa ya kasu in fata til wawun fata ma qabla ba kulli bata alifan ko ba haka ba an shafe kasat qulubukum zukatan ku sun kekeshe min ba'da zalika bayan wannan zalika din nan yana koma zuwa ga ayat da kun ka gani in ka ga zalika cikin qur'ani ne man mata fassara in ba haka nan ba ka bar guntun karatu wa man yaf'al zalika wanne ne shi yake nufi والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ودنس أبوه تنم ثم كثت قلوبكم من بعد ذلك بايات فقلنا اضربوه ببعضها كما حكما ها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم ثم كثت قلوبكم من بعد ذلك أي الإحياء أو بعد الآيات التي رأيتموha ba a zakuwa karatu kawai a ta wuce hakan gara gaga sai a bar karatu mai yawa an kace wai zalika nan tana kuma zuwa ga mutum su haka nan nawa to haka nan baka tsaya kai bayani karatu aiki ne fa tau sun maka sat qulubukum min ba'di zalika Allah ce fahiya kal hijara waɗannan zukatan kamar duwatsu suke me yasa ba a sifanta duwatsu ba me yasa aka sifanta zukatan su da duwatsu ba a kamanta su da karfi ba saboda dutsi kamar da muka faɗa ya fi karfi amma ta wuce fuska muna ganin yanzu ana yin jirage na karfe wanda ake ce maka tarfila wanda ke fasa dutsi ko to amma yanzu idan aka ɗauki karfe aka sa cikin wuta aka ɗauki dutsi aka sa cikin wuta wanne ne ke narkewa karfe duk da yake karfe za a yi azaba da shi a wuta amma makamashin wuta jahannama shi komine ne dutsi ne don ya ce walahum maqami'u min hadid amma wal hijara Allah ce wa qudu hannas wal hijara saboda dutsi shine fi bala'i wajen hasuwa Allah ka gudu tsarki shi yasa shauki da ya zo wajen siffanta zukata sai siffanta su da mi ya siffanta su da ƙarfi shi ko ƙur'ani da ya zo sai siffanta su da mi ya siffanta su da mi da dutse to ka kuma ƙur'ani ya fi dacewa fiye ta ga maganar shauki don shi shauki cewa yi walau khuliqat qulubun min hadidin lama hamalat kama hamalal azaba to amma hijara ta fi shi yasa ƙur'ani ba da ya zo sai ce law anzalna hadal qur'ana ala jabal bai ce ala hadidin ba yace sun baka sattu lubukum min ba'di dalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa aw ko kuma ashaddu qaswa tafi duk duwa tsuke keshewa na aw ba ta shakka bace don ba a cewa Allah yana shakka fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa a'a na aw sai ka kuma cikin huruful ma'ani kaga ma'ana nawa take dauka aw tana zakkuwa wa wa inda ce ja a muhammad wa ahmad mi take yi sun tau tare ku to wani lokaci inda ce ja a muhammad au ahmad tare take nufi shakku ko kuma tana nufin guda daga cikin suna ko to akwai rufin zaka zakkuwa bi ma'ana au bi ma'ana wawu Allah ce Qur'ani uzran au nuzura uzuran yanke gargadi na yanke uzuri na au nuzuran ko gargadi to cikin sunne ne qur'ani shi kai wallahi duk bi qur'ani bi dan qur'ani ya zo ne shi yanke gargadi ga kafirai kuma shi gargadi gare su yanke uzuri kuma ya kai gargadi ba guda ba ina fata mun ce to na au laysat lishakki nan wadansu malamai suka dace lil idrabi bal ashaddu qaswa wadansu kuma suka dauke ta lit tanwi'i fahiyya kal hijarati akwai zukatan waɗanda zukatansu sun kekeshe kamar dutse aw ashaddu qaswa akwai waɗanda zukatansu sun fi kekeshewa bisa da dutse an kalli hankalta ma mutanen bushe wasu ka koma cikin littafin huruful ma'ani kaga aw ma'ana nawa gare ta dan kaga ta wajen fasara qur'ani wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna kace a aw yaziduna Allah na shakka aw yaziduna wanda ya san komi wallahu bi kulli shay'in alim bal yazidun wallahi ya hatta tau lokaci ya tafi ko ya ce tufa innahu aiki na nan sabo gare mu saboda fahimtar nassi yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen a fahimce shi da kyau kuma a yi aiki da shi da kyau kuma don a yi da'awa kuma a kare shubuhan masu shubuha malam yace fa innahu lam yubayyin huna sababu qaswati qulubihim Allah bai bayyana me yasa zukatun suka kekeshe ba ko ba haka ba lam yubayyin huna sababa qaswati qulubihim walakinahu bayyanahu Allah ya bayyana shi bi qawlihi fa bima naqdihim mithaqahum bima wannan ma za'ida ce littakidi ko sila littakidi a ma'ana ba wato a lafazi ba sai an kawo ta ba ana cewa fa bi naqdihim mithaqahum an gani ko a matsayin fa bi ma an ka kara ta littakidi fil ma'ana fa bi ma rahmatin min Allah linta lahum ay fa bi rahmatin min Allah qala amma qalilin la yusbihun nadimin qala an qalilin la yusbihun nadimin ina fata an fahimce ni fa bi ma naqdihim mithaqahum wato saboda warwarewa alkawalinsu na ƙadihim sun ka warware mithaqahum alkawalinsu masdaru ya amalu amala fi'ilihi mithaqahum maf'uli ne na masdar hum din nan shine fa'ilul masdar asalin shi naqadu mithaqahum sai an ka ce naqadihim su sun ka warware alkawali an kai idafan masdar zuwa ga fa'ilihi ba maf'ulin bihi ba ميثاقهم مفعول به نمصدر لأن المصدر يعمل عمل فعله dole ka gane na hau in ba haka ba akwai matsala an ka ce maka mithaqahum to me yasa an ka mai fataha ba ce mithaqihim ba ko mithaqahum kuma babu fi'ili sai ka rikice ka ce to harkar nawa sai an bincika Allah ce to la'annahum mun ka la'ance su kenan saboda sun warware alkawali Allah ke la'anta su mai yawan yawan alkawari warware alkawali ba da bi'a ce mai kyau ba waje Allah qulubahum qasiya kuma mun kasa zukatun su sun ka kekeshi ko ba haka ba ha waje Allah qulubahum qasiya imamu hamza da imamu kisa'i sun karanta waje Allah qulubahum qasiya qasiya fa'ila qasiya nan fa'ila qasiya fa'ila sai ya zamanto kasiya ko da kasiya wato wagga kira'a ta nuna zukatansu sun kekeshe ita ko wancan kira'a ta nuna zukatansu sun kekeshe kwarai waɗansu malamai sun kace yadda za a bambanta su waɗansu zukatansu sun fi kekeshewa bisa ga na wasu ko ba haka nan bari tunda ko kafirci daban-daban ne waɗansu malamai sun ce a farkon al'amarin kasiya ana nan ana nan fa'ila abin da dama dama da baya sai abin yayi over ko ba haka nan bane yayi explosion inji waɗansu ina fata an fahimci waje Allah qulubahum qasiyya ko ba ka nan bane imamu hamza da imamu al-kisa'i dan in ka ji wannan qira'a sai kai hattara illal ladina yasiruna ila qaumin bainakum bainahum mithaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum akwai qira'a hasiratan suduruhum qira'a ta yaqub sai kai hattara wani lokacin zaka ga hasiratan nan fa'ilina kamar fa'ilina hasiratan nan ta zama to kamar siga ce ta karfafawa to nan qasiya ta zo da mai karfi qasiyya wadda ta fike kashewa na riga muka da malamai suka yi bayani to kaji abinda Allah faɗa wa qawluhu da abinda Allah faɗa fa tala alaihimul amadu wala wato alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alaihimul amadu fa qasat qulubuhum lokaci musu tsawo zukatan sun kake shi suna taƙanna Allah bai kama su ba sai suna ga ai ba a komi ba a komi an kashe annabi an kashe annabi an kashe annabi an ɗarbe malamai an kori saura an yi musu kata kata ba abinda an kai ina إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته إن فتاهم في تيري الله لا يعليكم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون النبي موسى شنو daga cikin ulul azmi da rusul fir'auna aliyan min al-musrifin yace shi abin bauta ne ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ana rabbukumul a'la yace ma annabi Musa mahin wala yakadu yubin duk iskancin duniya yi wala tahsabanna Allah ghafira ba sai ga fir'auna ko da shiga hannu shi na cewa amantu annahu la ilaha illa alladhi amantu bihi Musa shi yasa kasashen musulmai ko mai da'awa ko wani abu dan kaga an kashe wani malami ko an ɗaure wani malami ko an kori wani malami ko ana ta kisan masu gaskiya Allah bai abin ga shi Allah ba irin kana ba da an taba ka zabura kai da matarka ta haura ka yanzu na kana hawa musamman musamman da daddare sha biyu na dare zuwa karfe ɗaya nan da nan na tension ta tashi sai an yi dambe sai an yi dambe ka san wani in mata sai ta shekara goma ba ta sallah babu ruwa ne wala ba abin da ya sha bai kai da ta yi sallah da kar ta yi sallah duk ɗaya matsala ta yi biyu na in ya to ba da kuɗin kamiya ba a yi tubarar nan tana gidansu in dare yi ta ce bai tana da jini shi ce bai yarda ba sai an yi dambe saboda nan na shi a haƙƙin Allah bai damu da shi ba shi haƙƙin shi na damu da shi za ku gane kurin da haka fatahna alaihim abwaaba kulli shay da guntun wando da daddare aka dambe ai Allah shi ga maganin duk wani mai girman ka da rawanin ka da ustazincin ka da komai kari a haka da haka Allah zai bar mutum sai ya yi duk abin da ya kai akhadnahum bakta sai mu kama su ba su ba tsammani shi yasa a girshe kada ka sa tsammani don kaga mutane wasu na banna an shi Allah yana tartibin abubuwa ne kakka sa tsammani wata fiso small deal ta yi wani abin da ta gada ba ko an saba ma Allah an ci nasara ana ganin a'a an yi nasara mm jira sakamako misali yanzu waɗansu ƙasashen turawa da ake ganin sun yi nasara kan wata wani abu akan kuma sakon Allah sai a ce ai to ai ma ai an yi nasara yan an yi nasara ka sa abin da bai baya ƙasar Jamus ta ɗora mace ta yi shugabanci an gara Malkan misali kuma an ce lan yi fuliha qaumun wallahu amrahum imra'a sai to ai wannan hadisi ka kana sai a ce a jira sakamakon da Allah zai musu fir'auna shi cewa ma Allah ne ba wai mace ta dora jagoranci shi cewa shi ubangiji na kai ce ma ko cikin alloli shi na an koga kwata kwata ya an ka kwashi fa tala alaihim al-amad lokaci musu tsawo ana na ana ta mashalo da masha'a ana ganin babu abin da zai yi faqasat wato faqasat qulubuhum sai suka suka kike shi suna ganin duk ta'addancin da sun kai har yanzu Allah bai wani abu ba a'a Allah na nan zai kama su to yana ganin dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya kure kafin mu je wajen illolin nan akwai waɗansu ƙa'idodi da suke nuna illoli ma ya kamata mu ba da ƙa'ida guda goma waɗanda da su ne ake fitar da illa a cikin ilimin usulul fiqh wanda ma an kawo abu ya kansu kuma akwai bayani a cikin littafin littafin usulul fiqh da kuma wato musamman kitabun na jam'ul dawami na Imam Suyuti da kuma wancan littafi da na gaya muku eh ku je ku same su masalikul illa an gane ko shine wato masalikul illati dhil ashiya'i an-nass wal ijma'u wal ima'u fas-sabr wat taqsim fal munasaba an gane ko fashubhu fad-dawran aqiba fat-tard tanqih al-manati ilgha'u fariqin ala tawali ka'idodin guda goma da su ake gane illa sati mai zuwa zan dan yi itlala akan su dan yi bayan ban ba da misali akan su ba sai mun tsawaita ba saboda mu fahimci yadda ake fitar da illa a cikin ilimin usulul fiqh dan uwa musulmi anan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh